بسم الله الرحمن الرحيم babu yadda za a kwatanta wanda ya yaƙi don taimakawa addinin Allah azza wa jalla an ma'amari an yi zuhuri an sa'id ibn musayyabi an abi hurairah ta qal abu hurairah yace nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya komi yana cewa yanda za a kwatanta wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah biman yujahidu fi sabi amma fa Allah ne ya san wanda ya yaki don taimakawa addininsa kamar misali mai azumi ne wanda yake kullum azumi wanda yake tsayuwar dare ko yaushe duk dare a tsaye yake wanda yake mai tsoron Allah wanda koyaushe yake cikin ruku'u ko sujjada babu abin da ya daidaici yin yaki don taimakawa addinin Allah قال حدثني أبو حسين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه يا أبا هريرة يتي wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutumin ya ce ya rasulullah ina so ka shiryar da shi ka shiryar da ni bisa wani aiki aikin da yake yayi daidai da yin yaki don taimakawa addinin Allah sai manzo Allah ya ce ai ni ba san wannan ba ba wani aiki da yake za a iya cewa yayi daidai da yaki dan taimakawa addinin Allah kana da ikon idan wanda yake ya fita yaki ya fito ka shiga masallaci ka tsaya kai ta tsayuwa ibada kake ba za ka kasala ibadar ba kai ta azumi ba za ka sha azumin ba sai mutum ya ce a wannan ya fi ƙarfi na waye yake da iko a irin wannan to sai ko da zai ibada ai zai bacci ko da zai azumi wata ran zai ce bara ya sha azumi in bai ko ya sha ko ya baccin bai kai matsayin wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah ba. Abu Ja'farin ya ce مراوح عن ابي ذر انه سال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي العمل خير ya kabar ga abin zarrin gifari Allah ya ƙara da a gare shi cewa shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyuka gaba daya wani aiki ne za a ce ya fi kowanne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da Allah da kuma yaƙi don a taimaka wa addinin Allah ya ce wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ayyuka gaba ɗaya wani aiki ne kowanne sai manzan Allah ya ce ba da gaskiya da Allah ya ce sai kuma me ya ce yin yaƙi don taimakawa addinin Allah ya ce sai kuma me ya ce haji da za a yi shi bisa nagarta haji wanda ya aka yi nagarta a cikinsa babu darajar wanda yake yaƙi don taimakawa addinin Allah qira'atan alayhi wa ana asma'u an ibn wahab qala da sami abu hanin an abi abdurrahman al-ubli anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala sallallahu alaihi wasallam yace kai aba sayyidi wanda dai ya yarda da Allah a matsayin mai tafi da komai nasa ya yarda da musulunci a matsayin addininsa ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabinsa Allah ta wajaba gare shi lalle zai shiga aljanna yace Abu Sa'id ne mamaki ga wannan matsayi yace ya Rasulullah ina so ka maimaita min wannan magana da ka faɗa manzo Allah ya maimaita sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wata ma kuma bara in ƙara ma nurfa'u da ake ɗagabawa da sababinta daraja ɗari a cikin aljanna abin da ke tsakanin kowace daraja biyu kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya ce abu sa'id al ya ce menene wannan abin da kace yana saboda a ɗagabawa daraja har ɗari a cikin aljanna ya rasulullahi ya ce yin yaƙi don taimakawa addinin Allah yaƙi don taimakawa addinin Allah حدثنا زيد بن واجب هذا حدثني بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الهولاني عن ابي الدرداء قال ابو الدرداء يجي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي وين يصير صلى ya ba da zaka ya koma ga Allah alhali bai tare da wani abu da Allah zai zama abu ne da Allah ya alkawari cewa lalle zai gafarta masa. Daidai ya mutu ne a halin ya bar ƙasarsu don wani dalili na addini ko ko ya mutu ne a garinsu. Suka ce a Rasulallahi, ala nukubiru bi an nasa wannan ai ya dace a yada magana ce wadda ta dace a faɗa wa mutane ba ma a faɗa wa mutane ba in ya so ki farin ciki da jin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ita aljannan nan da kuke ji ba hawa ɗaya bane tana da hawa hatsari wanda tsakanin kowace daraja biyu kamar abin da yake tsakanin sama da ƙasa Ubangiji ya tanaje ta ga duk wanda suka yi yaƙi don sai ɗaukaka addininsa. Mazala ce in ban da ina ba na son gana wahal da mummunai wanda ba da abin da zan ringa ba su don su hau. Su kuma ba a ji a ce na fita yaƙi sun zauna a gida hankalinsu ba zai kwanta da haka ba. da ba zan taɓa zama a gida ba bayan wata rundunar da za ta fita duk rundunar da za ta fita to dai za a fita amma kuma cewa in na fita wasu ba su da ikon fitar ni ko ba da abin da zan ba su don su fita shi yasa nake zama don in kwantar musu da hankali wannan yake nuna manzala sallallahu alaihi wasallam su da yawa yakan bar abu wanda a cikin sa akwai lada mai yawa ya san zai samu wannan ladan amma ba don komai yake bari ba don ya sauƙaƙa wa al'umma don saboda in inda haka ba zai zama kamar ya tsananta wa al'umma shi kuma a koyaushe ba abin da baya so irin a ce al'umma ta shiga wani hali azizun alaihi ma a nufi na yi burin ina ma a ce za a kashe ni kuma a raya ni su makutan sannan a sake raya ni babu lada ko matsayi da yake kasancewa ga wanda yake ya musulunta kuma ya hijira kuma ya yaƙi don taimakawa addinin Allah ya haɗa waɗannan uku ga musulunci ga hijira ga yin yaƙi don taimakawa addinin Allah jira'atan alaihi wa ana asma'u an ibn wahab qala abarani abu hamid an amr ibn malik al-jambi annahu sami'a qur'ana ibn ubayd yaqulu ya ji qur'ana ibn ubayd yana cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na lamunce mai abin da ake nufi da zai alhamdu mai lamuncewa ni ne na lamunce da duk wanda ya ba da gaskiya da ni ya musulunta ya hijira da wato da gida a gefen aljanna a daura da aljanna da ko da gida a tsakiyar aljanna na lamunce ga dukkan wanda ya ba da gaskiya da ni ya musulunta kuma ya yaƙi don taimakawa addinin Allah da gida a gefen aljanna da gida a tsakiyar aljanna da kuma ma wani gidan a mafi ɗaukakar benayen aljanna wanda ya aikata wannan bai bar wani abin da zai nema ba na alheri bayan nan duk abin da ake nema na alheri ya samu bai bar abin da zai guda ba na sharri duk abin da ake gudu na sharri ya guje shi in ya ga dama ma ya mutu ko ina yake so wannan ladan yana nan gare shi ba wai sai lalle ya je yaki an kashe shi ba a'a ko a ɗakin sai mutu ya samu wannan ladan a bana ni ibrahim ya yaquba hashim ibn al-qasim qala hadathana abu akil abdullah ibn akil qala hadathana abu sabr al-musayyibi fakihin qala sabarti yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika shaidan ya zauna wa ɗan adam a dukkan hanyoyi duk hanyar alheri da ɗan adam zai bi to sai shaidan ya tsaya akan wannan hanyar duk yadda zai yayi don ya ga bai bashi ya yi aikin alherin nan ba ya tsaya gare shi ya zauna gare shi a hanyar musulunci ya ce musulun ya ce yanzu kai za ka musulunta ka bar addininka addinin magabatanka da magabatan magabatanka amma sai a samu ɗan adam ya saba wa shaidan a irin nan ya musulunta to shaidan ne baya ba da kai duk da ganin wannan faɗuwar da ya a wannan hanyar su sai sake koma kuma wata hanya ya zauna wa ɗan adam a hanyar hijira in adam sai yana so ya hijira don ya da addini shaidan ya tsaya akan wannan hanya kar ɗan adam zai zama ya yi hijira ya ce da shi yanzu ka za ka hijira ka bar ƙasarka da samanka ai misalin wanda ya hijira kamar doki ne a cikin talala a cikin talala za ka je wani waje amma kana tunanin gida ka je gida ka baki abokai ka bar gida ka bar mai ka bai kai kana wani waje yau shi hankalinka zai kwanta kai zaman ka a gida kai zaman ka a garin ku hankalinka ya fi kwanciya dan adam a nan ma in yi kokari ya ga ya saba wa shaidan ya yi hijira sannan kuma sai shaidan ya sake tsayawa gare shi ya sake zama gare shi a hanyar yaki ya ce yanzu ke ne za ka ce za ka ta yaki bayan wahal da rai ne da dukiya kai je kai yaki a zo a kashe ka mar'atu matan nan taka da kake matakasanta ta zo a baya ta koma ta wani wani ya aure ta dukiyarta da ka wahala wajen tarawa a zo a raba amma ɗan adam in ya tsaya tsayin da ka ya saba wa shaidan ya je ya yaji Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya aikata wannan ya tsaya ya yaki shaidan a fuskoki nan guda uku ya musulunta ya yi hijirar ya yaki sai ya zama abu ne da Allah ya ɗauka a gari a kansa cewa lalle lalle sai ya shigar da shi aljanna wanda aka shi shi a wajen yaƙi zai zama alkawari ne da Allah ya yi a kansa cewa ba makawa sai ya shigar da shi aljanna idan ya dunya a cikin ruwa wajen yaƙi ya fita yaƙi sai kuma ya shiga ruwa ya mutu to zai zama abu ne wanda Allah ya lamince cewa lalle lalle sai ya shigar da shi aljanna ko kuma dabbarsa ta faɗo da shi daga kanta ya kare wuya ya mutu to shi ma zai zama alkawari ne da Allah ya lalle lalle cewa sai ya shigar da shi aljanna man amfaka zaujaini fi sabilillahi azza wa jalla babu faralar wanda ya ci da ma'aura biyu don taimakawa addinin Allah azza wa jalla ga miji yana son ya je yaki ba shi da abin da zai je yaki ba shi da abin da zai bari a gida shi wannan sai ya ɗauki abin da ya isa wannan mijin ya fita yaki ya kuma bar abin da duk ake bukata a gida ya baya don a je a yi yakin dai to wanda ya irin wannan wata farala yake samu kowane lada yake samu wajen Allah ana ba hura da tsakanin da su a ba hura da hasan sai yana ba da labari cewa banza Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wanda ya ciyar da ma'aura biyu don taimakawa addinin Allah za a yi kiransa a aljanna ya bawan Allah wannan abin da kai kayi abu wanda yake mafifici wanda ya zamo shi gwanintarsa a fagen sallah ne yana daga ma'abuta sallah za a yi kiransa ya shigo aljanna daga kofar sallah akwai kofa ta masallata ta musamman wanda ita wannan masu bajinta a sallah ake cewa su shigo aljanna ta wannan kofar wanda yake shi bajintarsa gwanintarsa a fagen yaki ne za a kiransa shigo aljanna daga kofar yaki akwai kofar aljanna don mayaka wanda duk wanda yake mai bajinta a wajen yaƙi don taimakawa addinin Allah shi kuma ta wannan ƙofar ake cewa ya zo ya shigo aljanna wanda ya kasance daga ma'abuta sadaka shi bajintarsa a wajen yin sadaka ne za a kiransa ya shigo aljanna daga babin sadaka wanda yake daga ma'abuta azumi bajintarsa a rayuwarsa ta duniya ba irin wajen yawaita azumi azumi ne to sai a kiransa daga babin ƙoshi ƙofar ƙoshi sai na motar sai ce ka ya annabin Allah min rarurati ba wani damuwa ga wanda za a ce shigo aljanna ta duk wannan kofofi za a samu mutumin da yake a babin sallar yayi bazinta a babin yakin yayi bazinta a babin sadakar yayi bazinta a babin azumin yayi bazinta shi yasa kenan ko ta ina ma shi za a ce shigo aljanna shigo ta nan shigo ta nan shigo ta nan kamar aljanna ce take Allah Allah ya yi shige ta ba akwai wanda za a ce ya shigo ta duk wannan kofofin akan samu mutum a ce duk a wa'annan bangarorin ayyuka na alheri ya yi bajinta ba bangaren da bai bajinta a cikinsa ba manzala ce kwarai ana samu wanda yake duk a bangarorin nan ya yi bajinta wa arzu an ta kuna min na tsarin kai din nan ma za ka zamo a cikinsu ehin duk wannan bajintar ka ɗauka babu wanda ya yaƙi don karma Allah ta zamo ita ce maɗaukakiya. Kana rabna murata abaran kala yace siritu abawa illazi abawa ilkala yace Abu Musa Bashari ya wani hadisi yace wani balarabe ba ko ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace limin kara mutumin da ya yaki dan a ringa fadarsa ai wani sadauki ne wanda ya iya yaki da wanda yake yaƙi don ya sami ribar yaƙi da wanda yake yaƙi don a ga matsayinsa a yaƙin a cikin wa'annan wa za a ce ya yi yaƙi don ya taimaka wa addinin Allah zai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta zama wata ce mai ɗaukakiya to shine wanda ya yaƙi don Allah jari'un babu hukunci wanda ya yaki ba don komai ba don a ringa cewa wani sadauki ne wani gwanin yaki ne don haka ya yaki mutane sun watse daga wajen abu huraira sai wani mutum bako daga mutan shem yake da abu huraira akan zauna wajen abu huraira duba matsayin sojan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga jin abin da zai faɗa to wata ran an gama irin wannan zaman sai wani ya tsaya daga baya wanda shi bako ne daga mutanen shan yace ayyuhan shehu ya kai wannan dattijo ina so ka faɗa min wani hadisi da ka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ce zan ko faɗa ma Naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon mutanen da za a fare musu hisabi a ranar alkiyama mutum uku ne mutum uku ne za a fara yi musu hisabi a ranar alkiyama na farko mutumin da ya shahada aka kawo shi wajen Allah sai Ubangiji ya sanar da shi irin ni'imomin da ya masa nema nema kaza ko eh na kayi min nema nema kaza eh kayi min bawan ya gane cewa eh ubangiji zai na san wannan ni'imomin da kai min sai ubangiji yake da shi to fa ma amin tafiya duk wannan ni'imomin da nema me kai a ciki sai mutumin yace na yi yaƙi don in taimaka wa addininka har gashi an kashe ni sai ubangiji yace ƙarya kake ka yi yaƙi ne don a ce wani sadauki ne mai ƙarfin rai ne to an faɗa ɗin sannan ubangiji ya umarni da shi a umarni da shi fasu yi wa alawuji a ja shi a bisa fuska har a jefa shi a wuta na farko kenan sai na biyu mutumin da ya tsaya ya koyi ilimi ya sanar da ilimin ya koyar da ilimin ga shi ya karanta ƙur'ani aka kawo shi wajen Allah Allah ya sanar da shi irin ni'imomin da ya yi masa ya yadda ya san ya santa cewa eh Allah kai ya kai mun wannan ni'imomin sai ubangiji ya ce da shi to me kai a cikin ni'imomin da na da na baka me wani aiki ka tsaya kai a da ni'imomin da na baka sai bawan ya ce na koyi ilimi na koyar da shi na karanta qur'ani saboda kai sai ubangiji ya ce ƙarya kake sai dai kai ka koyi ilimi ne dan a ce wani malami ne ka karanta Qur'ani dan a ce wani makaranci ne shi kenan an faɗa da sannan ubangiji ya umarni da shi aka yi umarni da shi aka ja shi duka fuskarsa har aka jefa shi a wuta sai wato a jefa shi a wuta sai kuma mutumin mutumin da na uku mutumin da Allah ya yalwata masa ya ba shi duk irin nau'i na dukiya da ake samu aka zo da shi wajen Allah ni abahu ubangiji ya sanar da shi ni'imominsa ya gane ta kuwa ubangiji ya ce da shi to bai kai a cikin ni'imomin da na baka sai mutumin ya ce babban wani abu ba da wata hanya da kake son a ga an ci da kuɗi a ciki abu abdurrahman nasa'i ya ce ni ban gane tuhibbutin nan ba ne kama a ran kamar yadda na yadda na nufa an yi wala a fata mu kamar a rantu ban fahimce ta yadda nake nufi ba da kake son an yi faka fiha a ci da dukiya a cikinta sai ko na ciyar da dukiyar a cikin wannan hanyar saboda kai Allah sai ce da shi karya sai dai ka ciyar ne don a cewa na mai alheri ne to ka je an faɗa sai na aka umarni da shi a ja shi a kan fuskarsa har a jefa shi a wuta. Min ga za ta yi illa a tsara. Babu wanda ya je yaƙi don taimakawa addinin Allah. Alhali shi manufarsa da fitarsa yaƙin kawai ya samu maɗan da baibai, ya samu da baibai ko iƙala wato da baibayin da ake ɗaure raƙumi da shi. ma'ana ya je ne dan ganima ko da ganima ɗan karama ce ba sai dan ganima babba ba abar na amrun da aliyin kala da sana abdul rahman kala da sana ahmad bin salama ta an jaba da sabni adiyata an ya ibn walid bin ubada sabni samike ya taɓa da kakansa ubada sabni samik Allah ya ƙara yadda a gare shi kala ubada sabni samik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je yaƙi don taimakawa addinin Allah amma ba shi da manufa sai dan da baibayi ya samu wani abu ko kaga shi kenan in ya samu da baibayin ya samu in bai samu ba kuma fitar sa yakin ya zano a banza ba shi da wani lada wajen Allah an jabala ta bin adiyata an ya haya bin alwalidi an ubada ta bin sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je yaƙi ba shi da mafita wajen ba shi da manufa wajen zuwa yaƙin sai da baibayi ya je ne don neman wani abu na duniya to zai samu abin da ya niya in ya samu da baibayin ya samu in ko bai samu ba to ba shi ne da wani lada wajen Allah babu wanda ya je yaƙi yana neman lada da a ambace shi An abi umamatar bahili kal abu umamatar bahili ya ce, wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ina so a faɗa min ka bada labari, mutumin da yake ya je yaƙi da niyya biyu, ya je da niyyar sami lada wajen Allah kuma yana so a ringa faɗarsa cewa wani gwanin yaƙi ne me zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba shi da komai in dai a wajen Allah ne in dai a wajen Allah ne to bai da komai mutumin ya sake maimaitawa har sau uku duk sanda ya maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa masa bai da komai wajen Allah sannan dai a ƙarshe manzon Allah ya ce da shi Allah subhanahu wata'ala baya karɓa daga aiki sai fa wanda aka yi shi domin sa shi kadai aka nemi yardarsa da wannan aikin shi kadai yake karba amma matukar kana da wata manufa a aiki to sai Allah ya kyale ka da waccan manufa ko da ka hada da nufin sa waka na gata babu ladan wanda ya yaki a cikin tafarkin Allah gwargwadon yanda za a tatsu nonan taguwa ya ji wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya je yaƙi don taimaka wa addinin Allah azza wa jalla dai mutum ne wanda yake musulmi gwargwanon yadda za a tatsi taguwa to aljanna ta waje ba gare shi wanda ya roƙi Allah Allah ya hore masa a ce an kashe shi a wajen yaƙi don Allah da zuciyarsa ko yana niyyar hakatin da gaskiya amma a ƙarshe ya zamo mutuwaye a gida ko kuma ya zamo yadda yake ta roƙon ya samu an kashe shi a wajen yaƙin to za a ba shi ladan wanda ya shahada shi yasa wanda ya nemi ma Allah ya hore masa shahada to ko da ba a hore masa shahadar ba ya mutu ne a gida to duk da haka dai zai samu ladan shahada wanda aka yi masa miki miki a yakin da ya fita don taimakawa addinin Allah ko aka same shi da wata musiba wannan mikin nasa ko wannan musiba za ta zo gare shi ranar alkiyama kamar mafi cikar yadda ta kasance launin ta jaja ka za'afara ne kamar za'afaran amma ƙamshin kamar almiski wanda aka yi masa miki don taimakawa addinin Allah to an buga masa tambarin wanda suka yi shahada ko da dai matsayinsa bai kai wanda ya shahada gaba ɗaya ba amma zai samu wani ɓangare na abin da wanda suka yi shahada za su samu marrama bisanin fi sabilillah azza wa jalla babu ladan wanda ya yi harbi da kibiya don taimakawa addinin Allah azza wa jalla ya ce da amrin ne abasa ta kai amru muna so ka faɗa mana hadisi da yake kaji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya furfura furfura a taimakawa addinin Allah ya zama shi tun yana saurayi tsayawa ya taimaka wa addinin Allah har ya kai matsayin ya yi furfura wannan furfura za ta zama masa haske ranar alkiyama wanda ya harbi da kibiya a cikin tafarkin Allah daidai kibiyar da ya harba ta kai ga abokan gaba ko ma ba ta kai gare su ba wannan kibiyar da ya harba za ta zama an ba shi lada kamar ladan da ake bayarwa ga 'yan tabawa shi ko duk wanda ya 'yan tabawa wanda yake mumini wannan wanda ya yanta din sai ya zama fansarsa ne daga wuta gaba ta sa ta wanda aka yantar da gaba ta shi wanda ya yanta shi amma adan ibn abi dalhata an abi nujayh qala yace sabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najban zala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya isar wa kafirai kibiya don taimakawa addinin Allah wanda ya harbi kafiri da kibiya kibiyan nan ta same shi to zai zama wata daraja ce aka ɗaura masa a aljanna yake da na ji wannan hadisin ai da na fara harbi sai da na tabbatar da na harba ta kibiya goma sha shida duk sun samu kafirai kuma yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya harbi da kibiya don taimakawa addinin Allah ya yi daidai da a ce ya ‘yan tabawa. Da ka'abin numura, ya ce da ka'abin numurata, ai ka abu muna so ka faɗa mana wani hadisi da kaji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma fa ka kula yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya furfura furfura a cikin musulunci dan taimakawa addinin Allah wannan furfura za ta zama haske gare shi a ranar alkiyama sai ya sake cewa da shi ina so ka faɗa mana wani hadisi da ka karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ka kula sai yace na ji manzo Allah yana cewa ku yi harbi wanda ya harba kibiya har ta kai ga kafiri Allah zai daga shi daraja da sababin wannan kibiyar Ibn Naham ya ce ya Rasulullahi wata daraja ya daraja take da kake za a daga shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisar bi a tabati umnika darajar nan ba wai kamar dandamalin ɗakin mahaifiyarka ba ba wai ɗan tudu ne ɗan kaɗan ba kamar dandamalin ɗakin mahaifiyarka sai dai abin da ke tsakanin daraja biyu kamar shekara ɗari ne amurim ne abasa ta ƙal amurim ne abasa ta yake wato shi shura habi da mun sun kidin yace na ce ya amru na abasata kai amru na abasata hadisan ka faɗa mana hadisi da ka ji shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da zai zama ba kamance wani abu a ciki ba ba kuma ka rage komai ba yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya harbi da kibiya don taimakawa addinin Allah ya zamo wannan kibiyar ta kai ga abokan gaba a wato ko ta kuskure abokan gaba ko ta same su ya kibiyar dai ta je inda kafiran suke amma ta shiga jikinsu ko ba ta shiga jikinsu ba sai ya zamo kamar ya yan tabawa wanda dai ya yan tabawa musulmi urwan minhu zai fansar da kowace gaba ta wanda aka yanta zai zamo shine yanta gaba daga shine yantawa daga wutar jahannam wanda ya furfura furfura a cikin baka addinin Allah za ta zama haske gare shi a ranar alkiyama an walidi an ibn jabir an abi sallam al aswadi an halid ibn yazid an kubat ibn amir an nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji azza wa jalla aljannata da sahanin wahidi kiɗa yakan shigar da mutum uku aljanna da sababin kibiya guda ɗaya kibiya guda ɗaya takan zamo dalilin a ce mutum mutane har uku sun shiga aljanna na farko dai wanda ya ƙera kibiyar ya zamo ya yi ne don alheri ba wai ya yi ba ne don ya tara kuɗi ya yi ne da manufar cewa za a yi amfani da kibiyan nan da yake kerawa wajen yin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah. Na biyu ramiya bihi wanda ya yi harbin da shi sai kuma wanda yake bashi wanda yake bashi ya harba. Babu wanda aka yi wa miki a cikin tafarkin Allah. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan da za a yi aiwa wani miki a cikin yakin da ya je don taimakawa addinin Allah amma fa Allah ne ya san waye yake yin yaki ko wanda ake wa miki a cikin tafarkinsa sai fa ya zo a ranar alkiyama jini da mikin da aka yi masa yana zubar da jini kamar an gani kamar jini amma ƙanshin ƙanshin almiski manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce zammiluhum bi dima'i kunnan na ɗaya su kulli ɗaya su su wanda aka yi wa shahada wanda suka yi shahada da jinin nasu ko ku ce za ku yanke kalmu ba wani miki yukulam da za a yi wa mutum shi billahi a cikin lamarin Allah sai wannan mai mikin ya zo a ranar alkiyama alhali mikin nasa yana zub da jini ba kamar kamar jini amma kamshin kamar kamshin annuki babu abin da ya dace wanda abokan gaba suka soka ya fada a yace yayin da ranar yakin hudu ta zo mutane suka ja da baya musulmi suka ja da baya min alasallar suranin yana wani bangare tare da mutum goma sha biyu daga mutan madina amma a cikinsu akwai wanda ba amfani ba ne akwai ɗanatun ubaidullah a cikinsu kafirai fuska taron musu don za a sallallahu alaihi wasallam ya dubi mutanen nan da suke tare da shi yace wa zai iya maganta mana mutanen ga mutanen nan sun tare mana wa zai maganta mana su sai da lafi ya ce ni zan maganta masu ya rasulullah sai manzo Allah ya ce amma an tafi tsaya inda kake sai wani mutum daga mutanen Madina ya ce ni zan maganta ma ya rasulullah ya ce kai za ka iya sai shi wannan mutum madina ya je ya tare kafiran da suke kokarin su tara wa manzo da wanda suke tare da shi ya yake su har aka kashe shi sai na manzo Allah sai kawai waya sai ga kafiran nan ba wani abu da ya rabu nasu suna ƙara taruwa ne yace wa zai mana maganin mutanen da lafiya ce ni zan ma maganin su yace ka tsaya inda kake sai wani mutum daga mutum madina ya ce ni ne na rasulullah da za ce to kai ne za ka yi magani shi ma je yaƙi a aka kashe shi sannan manzo Allah bai gushe ba yana faɗar waye zai mana maganin mutanen a wani mutum daga mutan Madina ya fito gare su ya yaƙi irin yaƙin wanda ya gabace shi har sai an kashe shi a ƙarshe sai ya rage duk sai ya zama duk mutum goma sha biyu nan an kashe su ya rage kawai daga manzon Allah sai da lafiya manzon Allah ya sake cewa waye zai mana maganin mutanen Dalhafi ya ce ni ne Dalhafi ya je ya yaƙi yaƙin da ya kai yaƙin mutum goma sha biyar shi kaɗai aka sare aka sare hannunsa sai aka yanke yatsunsa haske sai ce kai zafi zafi da zafi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ce bismillahi da aka saran ma ya tsira a maimakon ka ce da zafi da mala'iku sun daga ka alhali mutane suna gani sannan wannan kafiran da suka yi kokarin su taiwa man su wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin ciro sai Allah ya mai da su wannan yakin na dalhatu sai zamo ya yi maganin su fiye da yakin waɗancan da aka kashe da babu wanda ya yaki don taimakawa addinin Allah a wajen yakin sai takobinsa ya dawo masa ya sare shi ya daga garin ya sara wa kafiri sai kuma ya zamo ya zarce har ya sare kansa me ya hukuncin wannan cewa suka matakin al'akawai ya ce yayin da ranar yaƙi haibara ta zo ɗan uwana ya yi yaƙi a yaƙi mai tsanani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin yaƙin sai takobin sai dawo kansa sai takobin nasa ya kashe shi samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ringa maganar wannan cewa anya wannan ko a ce shahada a yi ba shi ya kashe kansa ba suka dinga kokwanto a cikin suke cewa an mutum ne da tako da takobinsa ne ya kashe shi mutumin da ya mutu ne da makaminsa a salamatu ya ce sai manzo Allah ya dawo daga haibara ya ce ya rasulallahi an ata jiza duka kada za ka yi mai kinzire ringa ba wake darajar zo manzo Allah ya ce a ka iya yi mutum sai umar ibn haddad ya ce to ka san irin maganar da zaka faɗa sai na ce in je salamatu wallahi laulan lawo ba ta daina wallahi in ba dan Allah ba da mun karɓi shari'a ba Allah ne ya dora mu akan shari'a har muka karba wala ka sadaka da da ba bi sadaka ba wala sallai da da ba bi sallah ba Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaskiya wanda magana da ka faɗa haka abu yake masabit al'agrama illa kaina wal mushrikuna qad bagaw alaina Allah saukan mana da nutsuwa ka tsaye da diga digan mu lokacin da zamu kafsa da kafirai kafirai sun zalunce mu sun hakke mana yayin da na gama wannan waken nawa manzala sallallahu alaihi wasallam ce waye ya faɗi wannan nace dan uwana ne sai manzo Allah ya ce Allah ya ji kansa ai ya ya da haka ya ce ya rasulallahi la ya habu na salata alai ya rasulallahi ai wanda wasu mutanen ma shayin su yi masa sallah suke suna cewa ai mutum ne da ya mutu da makaminsa bin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata jahidan mujahidan ya mutu yana mai kokari mai isa matuka a cikin tafarkin alheri ibn shabi ya ce ibn al-salama ibn al-aqwa sannan tambayi wani dan salama ibn al-aqwa ya bani labari daga mahaifinsa kamar wannan sai dai ya ce wakacin da nace wasu mutane suna shayin yi masa sallah sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace ba su gane ba ai ya mutu ne yana mai kokari yana mai ba da kokarinsa don taimakawa addinin Allah za a ba shi ladansa sau biyu ya yi nuni da yatsunsa lada biyu ma zai samu babu mutum ya burin cewa a kashe shi yana taimakawa addinin Allah yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ban da ba na son in wahal da al'umma ta da ba wata rindina da za ta fita dan yaƙi da ni in zauna a gida duk rindina da za ta fita to da ni za a fita sai dai a cikin al'umma ta a cikin sahabbai akwai wanda ba sa samun abin da za su hau su je yaƙi ba sa samun guzurin da za su fita yaƙi da shi ni ko ba ni da abin da zan ba su su hau su ga ni na fita su kuma sun zauna a gida haka din yana damun su yana tsananta gare su ya ce na yi burin ina ma a ce an kashe ni a cikin taimakawa addinin Allah sannan a raya ni sannan a sake kashe ni sannan a sake raya ni sannan a kashe ni har sau uku ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantsa da ubangin da rayuwa ta ta tabbata ga ikonsa in ban da cewa so zaje daga bugudai zukatar su raukan su ba ta kwanciya idan ya zabo sun zauna a gida alhali gida fita yaƙi ni ko ban da abin da zan tura su dan su je yaƙi da ba yanda za a yi in zauna daga wata runduna da za ta fita ta yaƙi don taimakawa addinin Allah. Na yanzu da mungin da rayuwa ta su tabbata ga ikonsa na yi burin. Ina ma a ce za a kashe da a cikin taimakawa addinin Allah sada a sake raya duk sada a sake kashe sada a raya duk sada a sake kashe ne. yace ba wata rai musulma a cikin mutane da ubangijinta zai karɓe ta da za ta so a ce ta dawo duniya wanda yake mummuni in an karɓi ransa to gaba ɗaya baya burin duniya baya tunanin duniya don abin da yake wajensa wajen Allah ai ya fi masa wa ma inda Allahi khairun lil abrari in ya su a ce ma za a dawo da ita duniya a ba ta duniyar gaba ɗaya da abin da yake cikin ba za ta yadda ba sai wanda ya shahada shi zai buri ya dawo da a sake kashe shi ya sake samu inda bi amira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi a ce an kashe ni a tafarkin Allah ya fi zuwa gare ni wani madari daga a ce baki ɗayan dukiyar mutanen ƙauye da baki ɗayan dukiyar mutanen birni an bani a ce an haɗa min dukiyar mutan ƙauye da mutan birni to gwamma a ce an kashe ni don taimakawa addinin Allah salam da sai tashi ba sawari wai ku tuna fi sabilillah Allahumma salli ala